بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kada tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan safiya ta asabar a yau muna 26 ga watan a rabi'u thani hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da a 18 haka ne ko 18 ga watan goma shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasinmu na 42 a cikin karatun littafin kitabu tauhid na babban malami fadilatu sheikh imamu da'awa a shekul mujaddid muhammad ibn abdulwahab rahimahullahu ta'ala wadda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka a nan masallacin imamu malik ibn anas da ke nan unguwar ibrahim bako a nan cikin garin bauchi darasinmu na satin da ya wuce mun tsaya ƙarshen babi na 31 باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين يو إن شاء الله تعالى زام تاشفركم بابنا 32 باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين malam yace babu qaulillahi ta'ala babin da zai yi magana akan fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa wa 'ala allahi fatawakkalu ku dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala in kuntum mu'minina in har kun kasance masu imani da gaske kun yi imani da Allah to ya zama tawakkalinku da dogaronku ba ga kowa yake ba in ba ga Allah subhanahu wa ta'ala ba wannan babin babin zai mana bayani ne akan abin da yake da alaka da tawakkali tawakkali wani bangare ne na aƙidar musulmi wani bangare ne na imani shine musulmi ya gamsu ya yadda cewa bayi da wata madogara bayi da wata majingina inda zai dogara a rayuwarsa ko ya jingina in ba komawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ba musulmi ya yadda ya yi imani da cewa bayi da wata gata a rayuwarsa in ba Allah ba bayi da wadda zai alakanta zuciyarsa da shi a duniya in ba Allah ba duk wani wanda zaka alakanta zuciyarka da shi a duniya to bayi da wannan cancantar wanda yake da wannan cancantar shine Allah madaukakin sarki Allah subhanahu wataala shine wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin malam ya kawo wannan ayan domin ta zama matashiya ga wannan babin cewa in dai kai mai imani ne to ka dogara ga Allah in har kana da imani to ya zama dogaranka ya zama na dogaranka ga Allah ne subhanahu wataala ba ga wani Allah ba duk wanda ya dogara ga wani Allah zai sha wahala a duniya zai sha wahala a lahira duk wanda ya jingina ga wani Allah to kowane ne ka dogara da shi kowane ne ka jingina da shi ka bar Allah kana tsammanin cewa wannan wanda ka jingina da shi din nan zai iya maka to babu shakka zaka sha kunya ba wanda zai iya maka in ba Allah ba babu wanda zai iya yi maka in ba Allah ba wa qawlihi da fadin Allah ta'ala da yake cewa innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum Allah yace iyakar masu imani in kana so ka gane suwaye waɗanda suka yi imani da Allah imani na gaskiya su ne waɗanda in an ambaci Allah sai zukatansu su firgita su razana zukatansu su raurawa su koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa qawlihi da fadin Allah ta'ala da yace ya ayyuhan nabiyyu Allah ya ce ya kai wannan annabi mai daraja hasbukallahu Allah ya ishe ka wa manittaba'aka minal mu'minina Allah ya ishi duk waɗanda suka bi ka suka yi imani da kai cikin mu'minai kai Allah ne gatanka sauran waɗanda suka yi imani da kai su ma wane ne gatansu shine Allah Allah shine gatanka Allah shine gatan masu imani da kai da masu imani ba ku da wata gata da ta wuce Allah Allah shi kadai wa qaulihi da fadin Allah ta'ala da yace wa man yatawakkal 'ala Allah Allah yace duk wanda ya dogara ga Allah fa huwa hasbuhu Allah ya ishe shi duk wanda ya dogara ga Allah to Allah ya isar masa Allah ya ishe shi akan dukkan komai kaga kenan mafhumul mukhalafa kuma shine duk wanda ya dogara ga wani abu koma bayan Allah to ba zai iya isar masa akan komai ba ba zai iya isar mishi akan komai ba akwai wato qualities da duk wani wanda zaka dogara da shi cikin bayin Allah ya yi lakin waɗannan qualities ɗin wanda bai cancanta kuma bai kamata ka dogara ga shi ba mafi girma shine kowa yana mutuwa wannan shine mafi girma shi yasa ma Allah da ya nuna da ya tashi nuna maka cewa shine kadai ya cancanta ka dogara gare shi sai ya nuna maka wani quality da shi kadai yake da wannan babu wani wanda yake da wannan koma bayansa tun daga cikin mala'iku har cikin mutane har duk wata halitta gaba daya shine yace wa tawakkal alal hayyil ladhi la yamutu ka dogara ga rayayyen nan da baya mutuwa wane ne rayayyen da baya mutuwa shine Allah shine rayayyen da baya mutuwa in ka dogara ga wani wanda ba Allah ba yana mutuwa so lokacin da ya mutu ka rasa abin dogaro sannan duk wanda ka dogara ga shi a duniyan nan kowaye shi ka dogara gare shi akwai matakin da shi ma in an kai a rayuwa dan kallo zai zama dan kallo zai zama idan matsala ce ka ballo da kotu misali in ka dogara ga gwamna ne kowa ya sani yayi akwai kes din da yafi karfin gwamna ko akwai kes din da shi karan kanshi gwamnan in ya shiga ciki shi ma zai kwana a ciki ba zai ma fara ba akwai kes din da kafi karfin shugaban kasa akwai ishara ce izuwa ga cewa duk wanda ka dogara gare shi ashe tun a rayuwar ma yana da limit haka ne ko baka ba yana da iyaka yana da limit saboda ka Allah shine kadai zaka dogara gare shi wanda bayi da wani iyaka bayi da wata iyaka ba wani matakin da za a kai a ce wannan kes din yafi karfin Allah babu shi babu babu kuma wani matakin da za a kai a ce yau babu Allah ko kuma a ce Allah ya mutu Allah baya mutuwa na'am Allah bai mutuwa subhanahu wata'ala amma duk wani wanda ba Allah ba fa yana mutuwa shi yasa Allah ya ce to duk wanda ya dogara ga Allah to Allah ya isar mishi Allah shine yake tare da kai a duk inda kake shine kuma zaka dogara gare shi ka nemi agajinsa ka nemi tallafin shi ka nemi taimakon shi a duk inda ka tsinci kanka ba wani Allah ba malam yake cewa wa an ibn abbas radiyallahu anhuma qala hasbunallahu wa ni'mal wakilu qala ha ibrahim alayhi salamu hina ulqiya fi an-nar wa qala ha muhammadun sallallahu alayhi wa sallama hina qalu inna hina qalu lahu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil rawahu al-bukhari wan nasa'i an karbo daga abdullahi dan abbasin allah shi kare yadda a gare shi ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakil kaga wannan kalmar ta hasbunallahu wa ni'mal wakilu ya ce ita ce kalmar da annabi ibrahim ya faɗi lokacin da aka jefa shi a cikin wuta kaga dai ƙarshen masifa da bala'i da mutum zai fada a duniya bai wuce a ɗauke shi a jefa shi a wuta ba fatar san an jefa ta a wuta wuta ta ƙona fatar ka gaya masifa ya ƙare ya je ƙarshe duk wani wanda zai kawo maka ɗauki a wannan wajen to zai kawo maka agajin ne ya hana a jefa ka a wuta amma bayan an jefa ka a wutan kuma to lissafinsa ya ƙare haka ne ko ba ka ba yanzu idan aka zo aka tara aka hura wuta aka tara mutane aka ɗauko ka za a jefa ka a wuta duk wanda zai iya kawo maka agaji kowaye shi iya taimakon da zai iya yi maka shine ya hana a saka a wuta amma in aka riga aka jefa ka a wutar to shi ma dabara sa ta kare dabara sa ta kare zai hana mutane su jefa ka a wutar amma in an sa ka a wutar zai hana wutar ta kona ka ba zai iya ba shi yasa ya ce haina ulqiya finnar annabi ibrahim sanda aka jefa shi a wutan an riga an jefa shi a cikin wutan kan ya isa cikin wutan sai ce hasbunallahu wa ni'mal wakil sai faɗi wannan kalma Allah ya isar mun kuma madalla da abin dogaro a ce shine Allah yana sauka a wutan sai Allah ya umarni ma wutan da kansa Allah ya ce kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim Allah ya ce ma wutan ki sanyi sanyin ma na aminci domin in aka ce ta yi sanyi to sai ta yi sanyi ka shashi kakkarwa ya kandare saboda sanyi kaga dai bai kone ba amma kuma ya mutu a kandare duk dai an gudu ba tsira ba to sai Allah ya ce ki yi sanyi sanyi irin na aminci sanyi na aminci kar ki kona shi kar kuma yi rawan dari Allahu akbar wutan tana mutuwa sai suka same shi gashi na a cikin wutan yana sujjada kaga ƙarshen amfanin hasbunallahu wa ni'mal wakil kenan hasbunallahu wa ni'mal wakil saboda haka wannan shine abinda annabi Ibrahim ya maimaita sannan yace shine abinda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya faɗi lokacin da aka ce innan nasa qad jama'u lakum annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da sabai aka ce da su ai mutane sun haɗu muku da kafiran makka da yahudawa da mutanen farisa da mutanen rumu da waye kowa damuwansu su gaya za a yi su ga ƙarshen ku fahshauhum ku kiyaye su kar ku je yakin nan Allah ya ce fa zadahum imanan wannan magana ma sai ta kara musu imani wa qalu suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel shikenan Allah sai ya tsayar da su to shi yasa zaka ga duk inda aka sama dambarwa tsakanin ƙarya da gaskiya mabarnata suka yi ca akan masu gaskiya yan bidi'a da nau'ukansu suka yi ca akan ahalus sunna to din mai cikakken imani wannan haɗakan yan bidi'an ƙara mishi imani yake yi wannan haɗakan yan bidi'an ba ta razana ahalus sunna ba ta razana ahalus sunna shine ma'anan allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum a ce ai mutane sun haɗu akan ku kowane ɓangare ya haɗu akan ku haka ku kiyaye ku ji tsoro ku yi taka tsantsan a ce malamin suna kai kaga kowa yana fada da kai yan ɗarika suna yi da kai yan kadiriya suna yi da kai yan tatsine yan ƙur'ani zalla suna yi da kai yan kalakato yan shi'a ba sa son ka yan wane ne ba sa son ka da haka ka kiyaye Allah ya ce wannan fa da hum imana ba abin da yake kara mu mai tauhidi in ba imani ba imani yake kara masa irin abin ne ya faru da annabi da sahabbai kenan annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa saboda haka sai dai kara musu imani kuma in dai kana da imani wanda yake tsaye akan gaskiya in dai yana da imani to taron mabarnata baya razana shi taron mabarnata baya razana shi don sunnar Allah ce duk inda aka kai aka komo to wadda ke ɗaukaka shine mai tare da gaskiya Allah ya yi alkawari cewa zai ɗaukaka gaskiya lokacin da Allah ya tashi taimakon gaskiya da ɗaukaka ta kuma zai hada da duk wanda ya rabe gaskiya Allah kuma ya yi alkawarin zai dirka ke ƙarya in ya tashi dirka ke ta kuma to zai hada da duk wanda ya rabe ta duk wanda ya jingina da ita ba zai kai labari ba duk wanda ya jingina da ita ba zai kai labari ba wanda duk ya rike bid'a ko ya rike shirka ba zai kai labari ba amma in kana so ka kai labari in kana so ka sama taimako daga wajen Allah subhanahu wataala to ka tsayi akan tauhidi ka tsayi akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka duk wanda ya dogara ga Allah baya tabewa amma duk wanda ya rike wani koma bayan Allah to nan ne ya kai kanshi zuwa ga mahalaka domin mafi girma ita ce shi Allah in ka dogara gare shi to kullum kana roƙonsa kenan don ka yadda cewa bukatunka da matsalolinka ba mai iya biya maka so in ba Allah ba so shi ko Allah lokacin da kake roƙonsa lokacin kake ƙara samun fada a wajensa shi kuma ɗan adam sanda kake roƙonsa ka je yau ka dawo gobe ka dawo jibi to lokacin kuma matsayinka a zuciyansa yake raguwa har a koma ka koma ka iskantacce a wajensa don me don kana roƙonsa la tas'alin na bunayya ha adama hajatan wasalin ladhi babu hula tughlaqu Allahu yaghdibu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdabu kar ka tambayi dan adam wata bukata ka roki Allah da ƙofarsa kullum a buɗe take ba a rufe ta saboda Allah shi fushi yake yi in baka roƙonsa shi ko ɗan adam lokacin da kake roƙonsa lokacin kake fusata shi lokacin kake fusata shi yau to yaushe zaka dogara ga wanda in ka roƙe shi kana ba shi haushi ai sai ka dogara ga wanda in baka roƙe shi ba ma a lokacin yake fushi da kai a lokacin yake fushi da kai man lam yas'alillah yaghdab alayhi annabi yace duk wanda baya roƙon Allah to Allah yana fushi da shi in kana so ka gamu da Allah ranar alkiyama Allah ya yi fushi da kai to ka zauna a duniya baka roƙon Allah amma muddin kana neman yardan Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hatta igiyan takalmin ɗayan ku in ya tsinke yi addu'a ka ce Allah ka taimake ni wajen dinki igiyan takalmin nan Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu yace ni da ka ganin nan komai sai na tambayi Allah har gishirin miya na gida na tambayan Allah na ke har gishirin miya a to kare ne gishirin miya ne Allah ya ga dama ba sai tafi karfin ka ba ai sai tafi karfin ka yi ai ta rayuwa dama ba abin da zaka bugi kirji ka ce wai na fi karfin ka za babu babu eh sai sa nake ganin kuskuren mutane mutum ya ce wai wane ya fi karfin abin da zai ci a'a kada makalla eh abinci ba wasa ba ne cewa za ka yi allah ya taimake ni akan abin da zan ci mun gane ku allah ya taimake ni akan abin da zan ci amma ka fi karfin abin da za ka ci a a ba kai kuwa ai lamarin ba na wasa ba ne ai sai allah ya taimake ni akan abin da zan ci ba da matsala abinci amma na fi karfin abin da zan ci a a wallahi ina da saura don duk abin da kake tsammanin kayi na rayuwa kasuwa ne ko siyasa ka shiga ko menene har ka samu abin da abinci ya wadace ka akwai wanda tun kan ahibe ka yake wannan harkan kuma har yanzu yakan iya kwana ɗaya ba ɗaura tukunya a gidansa ba to shi kai zaka ce kafa karfin abin da zaka ci ta yaya ai ce kawai Allah ya taimake ni akan abin da zan ci alhamdulillah muna fahimta ku eh saboda haka kado in ka dogara ga Allah wallahi ka huta in ka dogara ga Allah ka huta shi yasa duk wanda aka tsoratar da shi da wani abu koma bayan Allah an sa shi a wahala yana daga cikin abin da yake wahalar da yan bid'a wallahi malam shine an sanya musu tsoron wasu waɗanda ba Allah ba an sanya musu tsoron wasu waɗanda ba Allah ba da kwaɗayin samun wani abun duniya a wajen wani wanda ba Allah ba amma duk wanda ya fahimci tauhidi ya fahimci sunna wallahi ba zai ba ba zai ba yanzu wane ne wane ne wanda ya fahimci sunna za a tsoratar da shi game da wani shehi wani waliyi dan bid'a kuma ya karba amma kaga shi dan bid'a ya yadda yadda Allah yake tare da kai duk inda kake haka shehu tijjani yake tare da kai duk inda kake inda kai muridin sa ko ina yana tare da kai saboda haka kaga shi an alakanta zuciyarsa da wa da wani wanda ba Allah ba ya yadda da wani wanda ba Allah ba duk wanda ya yadda da wanda ba Allah ba duk wanda ya yadda da wani kuma bayan Allah kuma zai sha wahala ba zai kai labari ba saboda haka duk wanda yake so ya rayu rayuwa ingantacciya rayuwa mai kyau to ya dogara ga Allah subhanahu wataala malam yace fihi masail karkashin wannan babin akwai matsaloli kamar haka al'ula matsala ta farko annat tawakkula min al-fara'idi matsala ta farko ita ce cewa bayi da wadda zai alakanta yana daga cikin farillan al'amura na addini tawakkali farilla ne athaniya matsala ta biyu annahu min shuruɗin imani shine cewa tawakkali ma yana daga cikin sharuɗin imaninka imaninka ba zai cika ba har sai ka zama kana da cikakken tawakkali in dai har baka da cikakken tawakkali ga Allah subhanahu wataala to baka da cikakken imani imaninka bai zama cikakke ba athalitha na uku tafsiru ayatil amfali tafsirin ayan suratul amfali ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin arabi'a mas'ala ta hudu tafsirul ayati ila akhiriha fassaran ayan zuwa karshen ta alkhamisa mas'ala ta biyar tafsiru ayati talaqi tafsirin ayan suratul talaqi inda Allah tabaaraka wa ta'ala ke cewa wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu asadisa matsala ta shida izami sha'ani hadhihi kalima girman sha'anin da matsayin wannan kalma ta hasbunallahu wa ni'mal wakil wa annaha qawlu ibrahim alayhi salam wannan kuma ita ce maganar da annabi ibrahim alayhi salatu wassalam ya ambata Allah ya tsiratar da shi daga kaidin mutanensa wa muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi shada'idi ashe shi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ya shiga matsatsin rayuwa hasbunallahu wa ni'mal wakil kifati in rayuwa ta yi tsanani manzan Allah kuma yake ce hasbunallahu wa ni'mal wakil babu qaulillahi ta'ala afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun malam yace wannan babin babin fadin Allah ta'ala da ya ce a fa'aminu makarallah shin mutane yanzu sun amince sun sakankance ma azabar Allah sun sakankance ma gadan zare na Ubangiji falaya amanu makarallah babu mutumin da zai amince ya yadda ya sakankance ma azabar Allah ya sakankance ma gadan zare na Ubangiji illal qaumul khasirun sai mutanen da suke asararru sai mutanen da suka taɓi suka yi asara wa ƙaulihi da faɗin Allah ta'ala da ya ce wa manya ƙonaƙu min rahmati rabbihi illa dallun wa ke ɗebe tsammani daga rahamar ubangijinsa in ba ɓatacce ba babu wanda zai ɗebe tsammani daga rahamar Allah subhanahu wa ta'ala sai wanda ya ɓaci kaga kenan abinda waɗannan ayoyi guda biyu suke nuna mana shine cewa shi musulmi ana so baya yi na'am to waɗannan ayoyi guda biyu suna nuna mana cewa shi musulmi irin yadda ake so ya rayu shine ya rayu da fuffuke guda biyu yana kwaɗayin rahamar Allah yana kuma tsoron azabar Allah shi yasa ya kawo ayan farko cewa kar ku sakankance game da azabar ubangiji aya ta biyu kuma kar ku ɗebe tsammani daga rahamar Allah bi ma'ana shine Allah yana da siffofi guda biyu waɗanda waɗannan siffofi guda biyu dolen dole ne akan dukkanin musulmi ya siffanta Allah ya yi imani da Allah a bisa waɗannan siffofi guda biyu siffan farko ita ce Allah yana da azaba wannan siffa ta farko kenan siffa ta biyu kuma ita ce Allah yana da rahama to shi musulmi ba a so ya ɗauki ɓangare ɗaya cikin waɗannan ɓangarori guda biyu kada ya ɗauki ɓangaren azaba zalla kada ya ɗauki ɓangaren rahama zalla idan ya ɗauki ɓangaren azaba zalla sai ya halaka ya koma kaman khawarijawa idan ya ɗauki ɓangaren azaba zalla sai ya koma kaman jahamiyawa a ɓangaren rahama zalla so shi musulmi ana so ya tsaya ne a tsakiya duk abin da zai yi ya zamana yana kwaɗayin rahamar Allah yana kuma tsoron azabar Allah shi yasa Allah da kansa da ka ga a ayoyi da yawa cikin Qur'ani yana hada waɗannan siffofi guda biyu Allah yana cewa inna rabbaka lazu maghfiratin wa zu iqabin alim ubangijinka ma'abocin gafara ne hallau kuma ubangijinka ma'abocin ukuba ne mai tsanani wa inna rabbaka lazu maghfiratin lin-nasi ala zulmihim wa inna rabbaka lashadidul iqab ubangijinka mai gafara wa mutane ne bisa laifuffukan da suka aikata duk abinda mutane suke aikatawa Allah yana iya gafarta musu sannan kuma a lokaci guda kuma ubangijinka mai tsananin ukuba ne Allah ya iya ukuba Allah ya iya azaba saboda haka a wannan shine yadda ake so musulmi ya kasance annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa inda a ce mutane sun san abinda Allah ya tanadar na rahama da kafiri ma ya yi tsammanin shiga aljanna ƙarince suna mun surutu inda a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inda a ce kun san faɗin rahamar Allah da kafiri shi ma ya yi tsammanin cewa zai shiga aljanna bi ma'ana menene mutum yake tsammanin zai yana shiga aljanna ba manyan manyan laifuka ba ya yi sata ya yi zina ya yi karya ya yi luwaɗi ya yi kaza ya yi kaza duka waɗannan laifukan gabaɗe a tattaro su duka a laftawa mutum ɗaya a ɗauko shirka na wuni ɗaya a samun mutum ɗaya nauyin shirka na wuni ɗaya ne ya fi wanda shekara hamsin yana aikata wayannan laifukan duka amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inda a ce kun san abin da ke wajen Allah na rahama da kafirin da ya shekara hamsin yana kafirci ya mutu a kafirci ana busa kauje tsammanin shi dan aljanna ne saboda tsabaragen fadin rahamar to kar ku sakankance sai manzo Allah ya ce kuma inda kun san abinda Allah ya tanadar na azaba da ba wani mai imanin da zai yi tsammanin zai shiga aljanna duk imaninka da sai ka yi zaton cewa wuta za ka tafi to kaga ana so ka tsaya a tsakiya ana so ka tsaya a tsakiya ko wajen wa'azi ne ba a so malami ya ɗabi ɓangare ɗaya a ce wannan shi kullum wa'azinsa akan wuta ko wannan shi kullum wa'azinsa akan aljanna kuskure ne yadda Allah ya gauraya to me ake yi gaurayawa ake yi wata ran a taɓo wuta wata ran kuma a taɓo aljanna sannan kuma ana la'akari da yanayin waɗanda ake ma wa'azin da kuma ina ake yin wa'azin akwai waɗanda in ka karanta ayoyin rahama a inda suke to barna za ka yi za ka yi barna ne dama za ga mutum ya ɗebo wani laifinsa mai girma sai zai ce to yana so a bashi wata fatawa mai rauni to na karanta masa ayan inna Allah gafurur rahim kaya an yi barna an yi barna amma wannan idan me za a karanta masa wallahu shadidul iqab Allah mai tsananin hukuma ne ai ayan ayan ayan da za ta fi dacewa da shi kenan Allah shi samu wani lafiya malai yace wa ali ibn abbas radiyallahu an anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila anil kaba'ir fa qala ash-shirk billah wal ya's min rauhillah wal amn min makrillah an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da manya-manyan laifuffuka babban laifin da mutum zai yi ma Allah manya cikinsu manzala ya ce na farko shi ne a shirku billah yi ma Allah shirka yi ma Allah tarayya na biyu ya ce wal ya'su min rauhillah ɗaya bai tsammani daga rahamar Allah na uku ba ya ce wal amnu min makarillah zuciyarka ta sakankance ka daina tsoron azabar Allah ana babban laifi kenan a wayi gari baka kwaɗayin rahaman Allah baka tsoron azabar Allah manzo Allah ya ce wannan yana cin ka irin dhunub man laifi ne babba laifi ne mai girma saboda ka in zaka rayu a duniyar nan ka rayu kana tsoron azabar Allah kana kuma kwaɗayin rahamar Allah dole ka hada duwayen nan duka biyu dole ne dole ka hada duka biyu eh idan zunubi kake yi na farko ne ka tsoraci haduwarka da Allah akan wannan zunubi na biyu ran da ka shirya tuba daga wannan zunubin duk girmansa ko mai daidai shi kar ka tsaya ta daddudin shin Allah zai yafe mun ko ba zai yafe mun ba don in ka tsaya ta daddudi kana shakka akan ayar Allah kenan Allah kuma cewa ya kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ce da su ya ku bayina waɗanda kuka yi mugun keta makawunan ku kuka yi ta saba ma Allah kar ku ɗibi tsammani daga rahamar Allah saboda me inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah na gafarta zunubai gaba daya innahu huwal ghafurur rahim a wata aya yace wa inni laghaffaru liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada Allah yace ni mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba yayi imani yayi aiki na gari ya kama hanyar shirya saboda ka laifi ne babba ka gamu da Allah baka tsoron azabar Allah ko ka gamu da Allah baka kwaɗayi rahamar Allah rahamar Allah nan kuma tsoron azabar Allah kar ka dinga kawo makanka cewa kai ɗan wuta ne ba a so musulmi da wannan kar ka dinga kawo makanka wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla kada ɗayan ku ya mutu face yana kyautata ma Allah zato ka mutu da kyakkyawan zaton cewa kai dan aljanna ne eh illa iyaka ai kai karan kanka kai karan kanka zaka kalli kanka a bisa a wani irin tsari da ayyuka na rayuwa kake tafiya akai zuciyarka za ta nuna maka inda ka fi karkata za ta nuna maka inda inda inda inda ka fi karkata yanzu na zo na kalle ka kawai na ce maka wane na yi mafarkin ka shiga aljanna akwai wanda na ce masa yanzu na yi mafarkin ya shiga aljanna zai ce kai kuma ni ɗin ne kuwa zai yi tunani me yasa saboda ya san turban da yake tafiya a kai a rayuwa ba turban yan aljanna ba ne hanyarsa ba hanyar yan aljanna ba ce haka ne ko ba ka ba akwai wanda aka zo aka ce wani na yi mafarkin ka shiga aljanna na ce to allah ya tabbatar dai yana jikin jin daɗi saboda ya san cewa yana hanyar ina ta hanyar ‘yan aljanna. Wa ni bin Masudin radiyallahu anhu ƙala, akbarul kaba'iri al'ishiraku billah, an karɓo daga Abdullahi bin Masudin Allah shi kare da a gare shi ya ce mafi girman laifuffuka shi ne yi Allah shirka wal amnu min makarillah da kuma amintuwa da rashin tsoron azabar Allah wal qunutu min rahmatillah da ɗebe tsammani daga rahmar Allah wal ya'su min rauhillah da ɗebe tsammani daga ramar Allah duka abu guda ɗaya fihi masail malai ce karkashin wannan akwai matsaloli kamar haka al'ula matsala ta farko tafsiru ayatul a'rafi tafsirin ayan suratul a'raf الثانية تفسير آية الحجر تفسير آية سورة الحجر ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون الثالثة شدة الوعيد في من أنكر في من أمن مكر الله وتوتنن عذاب الله يتانجي ga dukkanin mutumin da ya amince ya sakankance game da azabar Allah Allah ya faɗa hadisul qudsi ya ce ba zan haɗa ma bawa na tsoro guda biyu da aminci biyu ba ya ce duk wanda ya ji tsoro na a duniya to zan amintar da shi ran da za mu gaba da shi duk wanda ya aminta da ni a duniya ya sakankance ya ƙi tsoro na ya ga cewa bayi da wani abin da zai ji tsoro tattare da azabata to zan tsorata shi ran da za mu gamu da shi saboda ka in ka sakankance a duniya sai Allah ya tsorata ka ranar kiyama idan ka tsoraci Allah a duniya Allah sai ya amintar da kai ranar alkiyama amma ka samu aminci biyu da tsoro guda biyu Allah ya ce ba za su haɗu ba ba za su haɗu ba الرابعة مسألة هدو شدة شدة الوعيد في في القنوط wato tsananin ukuba da Allah ya tanadar mar wanda ya ɗebe tsammani daga rahamar Allah Allah ta'ala ya samu dace za mu tsaya a nan in Allah ya kai mu sati mai zuwa ya mu tashi babi na 34 babu minal imani billahi as-sabru ala aqdarillah babin da zai mana bayanin cewa yana daga cikin imani da Allah rukunnan imaninka da Allah shine haƙuri akan kaddarorin da Allah ya kaddara maka shine Allah ya ce wa man yu'min billahi yahdi qalba imamu alqama ya ce ma'anan wa man yu'min billahi yahdi qalbahu shine mutumin da musiba za ta same shi ya yadda cewa musiban daga wajen Allah ta zo to Allah sai ya sai ya yarda da musibar ya yarda da abin da Allah ya kaddara masa ya sallama to Allah sai ya shirye da shi kuma ya yarda da shi Allah ya samu wani lafiya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين